أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala tsira da aminci ya kara tabbata ga farin jaka da Annabi Muhammad dan Abdullahi alaihi salatu wassalam yau muna ranar 21 ko? 21 nake jin to telecom biya shi ba a saɓani yayi na batu da sha shida ha? to kenan watan rabi'u sani ko rabi'u akir shi ne yake da 21 muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da wallahi annabi musallallahu alaihi wasallam yana kokarin lissafin wata har da ma diba wata musamman ma idan waɗannan watannin na gaba musul kama ya fi tsananin rike lissafi da diba watanni musamman idan aka ce jimada ya zo wanda ga wannan watan sai jimada na farko da na biyu ko to manzala sarsai yana kokarin rike lissafi sosai da kuma diba wata din saboda tabbatuwar wata ramadan to gaga wannan suna ta zama to wata abin kaula cewa sai in lokaci yayi kuma yi ta gwara kai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ne wannan ya kamata a ce mun wuce wannan gurin dukkan mu in mun yi riko da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za mu samu kanmu a cikin duhu da gardama a cikin addini ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu 21 ga watan rabiu sani hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da garin maka zuwa madina shekara 1444 muna fata allah maɗaukakin sarki da ta mu muna da cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda mun zo aya ta nawa aya ta 24 ko yau za mu tashi da biyar idan ina ji in ban manta ba da mun kalli wannan ayoyi na baya ubangiji subhanahu wataala ya tsoratar da mu yace fattaqun naral lati waquda hannasu wal hijara ku tsoraci wuta wannan da ake hura ta da duwal wasu da mutane babu shakka jikin dan adam yadda yake da rauni zafin rana kadai yana damunsa ya kace ga da aka ce zai rayu a cikin wuta gaba daya kuma wutar ma ba ma irin ta duniya ba wayan da ta duniya ta da sauki-sauki saboda zafin wutar duniya bai dauki kashi ɗaya cikin kashi saba'in na wutar lahira ba amma ko ita idan ka kalli jikin ɗan adam ba zai iya dawoma a cikinta ba to da haka Allah ya ce mu tsorace ta mana mu nemi tsari da ita kullum ka rika neman tsari da azabar jahannama babu wanda zai nemi tsari da wutar Allah sai ita ma ta nemi tsari da shi ba wanda zai nemi aljanna ita ma sai ta nemi haduwa da shi to da kike daga cikin addu'o'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ni as'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar Allah muna roƙonka aljanna muna neman tsari gare ka daga wuta to an ce wa quda hannasu wal hijara malamai sun yi bayani akan wani irin dutse ne za a hura wuta da shi kamar su ibnu jarir yace hijaratun duwatsu ne daga cikin manya-manyan duwatsu bakake wani malami ya ce a hazin hijaratu wa azab wato waɗansu duwatsu ne manya-manya za a haɗa su da ɗan adam don ya ji daɗin ƙonuwa domin duki idan ya ɗauki zafi shi kan shi bala'i ne za a haɗa shi da ɗan adam ne don ya zama makamashi ƙasan wuta idan ana son ta kama sai a diba 'yan yayi-yayi ko marasa nauyi marasa kauri a haɗa su da me da itace don su yi sauri mai wuta ta kama ta bambama to haka allah maɗaukakin sarki tare duwatsu don ya ji daɗin yin azaba ga ɗan adam waɗansu malamai suka ce almara da bi hajjin hijaratul al'asunam duwatsun da ake nufi su ne gumaka wal'andad allati kanat ta abu domin dunillah gumaka galibi akan sassaka su da duwatsu dutse ake samu a mulmula shi a siffanta shi siffar irin allan da ake so a allanta to irin waɗannan duwatsun da aka yi gumaka da su su ne za a ɗauko ranar tashin alkiyama a gama su da waɗanda suka yi ma allah shirka ɗin a yi ta ƙona musu azaba su zamanto su ne makamashin wutar jahannama ko dai wanne ne allah da ya mana tsari shi da haka muna fata allah maɗaukakin sarki ya ba mu aljanna don rahamarsa duk yadda za a yi allah ya samuna daga cikin masu shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba to amma wannan fata batu da marsi ba ta cika a jihu amin kaɗai ba ta sai mun yi aiki lalle amin amma wallahi sai mun yi aiki aljanna ta mai raboce inda wani mawaƙi ce ko wasu shashe ganin aljanna ta mai raboce a aljanna ta masu aiki ce idan an gama hisabi allah da kai ya ce fa nimal ajar al'amil madalla da ladan zuwa masu rabo ma'aikata masu aiki ne sai ka yi aiki kake samun aljanna ya zala ce man kana yi rajin akira wasu alaha sa'aya duk wanda yake nufin ya samu kyaukyawan sakamako a ranar lahira to za ki ganshi wasu alaha sa'aya yana aiki domin samun lahirar kuma aiki irin nata domin aikin da ake samun rabota a lahira daban ne sai ka yi koyi da manzalar sallallahu alaihi wasallam sai ka yi shi da ikhlasi sai ka yi shi da neman yarda ubangiji subhanahu wataala sai ka yi mata ba da haka shine aiki irin na samun sakamakon ranar lahira Allah ya datar da mu to sai Allah madaukakin sarki ya ce وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون لما ذكر تعالى ما عد الله لأعدائه من الأشقياء الكافرين به Allah da ya ambata abin da ya tanada wa matsiyatan mutane waɗanda suke masu kafircewa Allah da manzansa na daga azaba da hukuma iri daban-daban saboda haka sai adafi ya ambata abin da ya tanada wa waɗanda suke masu imani kuma da masu rabu Allah samu daga cikinsu shi yasa aka ambaci alkur'ani masani walaqad atainaka ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ubangiji ta lace mun baka ayoyi guda bakwai daga cikin masani daga cikin wani littafin da ake yawaita ba hada waɗansu ababe guda biyu shine ma'ana masani in ka diba alkur'ani idan ya ambaci abu ɗaya sai ya kawo kishe shi idan ya ambaci azulmat sai ya ka haske wala zulmat wala nur idan ya ambaci layl sai ya ambaci mi annahar idan ya ambaci aljanna sai ya ambaci wuta da ya ambaci mutanen banza kafirai sai ya ambaci kuma mumine komi a cikin alkur'ani zai ga Allah yana ambatansa biyu shi kadai ne daya shine al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad da haka an ambaci mutanen banza ga makomarsu da irin bayan za a shayar da su azaba za su zamanto makamashin wuta su da duwalwarsu to sai Allah yi masana sai ya ambato kuma waɗanda suke masu imani suna kyakkyawan aiki domin imanin kadai baya isa sai da amalin salih amalin salih ayyuka nagari su kuma ba sa isa sai da imani kaga yanzu in kadi ba akwai wanda ba su imani da Allah ba amma suna aiki kaman amalin salih ne makiya addinin musuluncin nan sun fi kowa ba da gudunmuwa ga waɗanda suka shiga halin kakanikai idan an yi gobara su suke fara kai taimako wani abin misali ne idan an yi yunwa su suke fara kai gudunmuwa idan ana yaƙi su suke fara kai ɗauki na gudunmuwa magunguna ga marasa lafiya da abinci da ‘yan waɗanda sun shiga halin kakanin kayi ‘yan gudun hijira ko sun fi taimaka musu kaga duk wani ayyuka ne na gari amma mai suka rasa imani don haka wannan abin da suke sai zaman to ba shi da amfani sai dai Allah madaukakin sarki zai iya taimakon su a nan duniya sakamakon wannan alherin da suke Allah zai taimake su saboda Allah madaukakin sarki adalci gare shi amma tunda sun rasa imani ba su lada a wajen Allah kuma sun yi amalin salih wanda inda musulmi ne yayi za a bashi bonus a duniya kuma a bashi cikakken lada a lahira to shi sa duk inda Allah ya kawo magana imani sai ya kawo magana ayyuka na gari sai Allah ya ce wa bashirul ladina amanu ku bada albashir mana ku faranta musu rai ku ba su labari mai daɗi suwa alladina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suna yin ayyuka kyawawa minan Allah ya tanada musu Allah ya ce anna lahum jannatin lalle suna da wani tanadi na musamman da Allah ya musu na aljanna ka Allah ka ba mu aljanna wala dai dai na san aljanna kowa ma yana son gina duk wanda bai samu aljanna ba wallahi yayi asara kana yi dan adam kuma hal musulmi a ƙarshe maka samu aljanna ba duk duniya ba wanda ya kai ka asara barantana wanda ma ba musulmi ba domin ɗayan biyu ne a lahira farikun fil janna wa farikun fil sa'ir in baka ɗayan gidan kana ɗayan gidan wasu jama'a za a kai su aljanna wasu jama'ar kuma za a kai su mai wuta akwai 'yan tozon larafi ko amma su ma ƙarshe na zasu aljanna ‘yan bayan kanta bayan sun ga irin wani tashin hankali a lokacin nan sai a ce ta ku shiga aljanna ومن الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم الله بايا كي يموتا يا أجسوا أتكي الله سابا ما تكنسوا أن شكد أصابي كل الأولون cikin aljanna to Allah ya ce wa mil arafi akwai wani dan tudu a tsaka da ake ce da hito zul arafi Allah ya ce rijalan waɗansu mazaje ne su kuma kaga Allah ya mutu sa mazaje ku kaga nan ma ba ragwagi ake sa ba Allah sa ko to zul arafi ma mu samu ne ah to ke wannan rayuwar da muke cikin malam ba sai da Allah ya gyara ba yarifuna kullum bisima suna gane yan wuta da alamarsu ta yan wuta ga sunan suna cikin bala'i suna gane kuma 'yan aljanna da simahu su ma da alama su gasunan cikin ni'ima suna morewa akan jinyo huskokinsu su kalli wuta su ga irin halin da 'yan wuta suke ciki ka akwai tashin hankali wala yau malam ko mota ta kama da wuta a gabanka ga mutane cikin ga sun kone kurmus ai akwai tashin hankalin da ya fi wannan balle waɗanda gasunan suna ƙoruwa kullama narjat juludan baddalnahu juludan gairaha fata jikinsu ta kone kurmus kaga an ka musu wata sabuwar fata an lika musu kuma ba dan su huta bal yuzukul azab dan suna da azaba suna kallo gaban su idan sun karya aljanna so ga su kuma suna shakatawa suna holewa suna horewa suna jin dadi haka Allah ya ce ya'rifu da kullam bisimahum da haka za su samu dama su yi kira sai Allah ya ce mi qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun kaga sai su fara magana da ƴan mutunci ka amma su wani su wani ashe tarin dukiyar da kuka tara da kuka amfanin komai ba ka sa ran duniya hanyar bata ta hiyawa ko idan ka da ake wasa sai ga gurin ya cika tsit a kan manya-manyan kujeru masu laushi wani ya ce wallahi babu shakka kenan kaga manya-manyan riguna da manya-manyan mutane a gaba-gaba ko? kaga taron makil kai ka ce su ne Allah yake su da irin ababen da mutane suke na girman kai da ɗagawa da jiji da kai da nuna isa da nuna kasaita wannan ne su ‘yan tozon larabi in suka kalla masu wannan abin dusu ne al'amarinsu ya fi taro ce ma'agana an kun jam'a ku a ce taron naku bai yi amfanin komai ba tun daga ku a cikin wuta nuna isa da nuna ku wasu abu ne da kuke a duniya ashe girman kai ne na banza bai muku amfani ba ma agana an kun jam'a kun wa ma kuntum tastakbiru shikenan sai Allah fa dauke sake ƙara bar labari aha ula'il ladina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun kaga a lokacin da yan tuzun larafi sai ga yawa yan wuta wannan magana za su kare su ma za su yi raddi ne za su wani maganganu su ma ka san duk wanda ke cikin wuta ya fi kowa bakin ciki ai sun faɗa wuta kenan bakin ciki ba da sun gaya yanci ai kuma nan za ku zo muna nan muna nan to dan Allah ya ƙara bakanta musu ciki eh sai Allah ya kalli wannan gurin nasu na cewa ai nan za a zo sai Allah ce a ha'ula'il ladina waɗannan su ne kuke rantsi aka santun kuke rantsuwa su ‘yan tuzon larafin don na ƙyale su haka kuke cewa wai rahamar Allah ba ta same su kaji ba kamar tasu ce ai kuma rahamar Allah ba ta same ku ba ai kuma nan za a same ku haka suke cewa Allah don ya bakanta musu rai sai ce ta udu kulul jannata to ku ‘yan tuzon larafin ku shiga aljanna ba ai shi sa in ce ko tuzon larafin ba Allah samu samu tunda da a ƙarshe kaji abin da za ta udu kulul jannata la khawfun alaikum babu wani jin ai ka san ta suna jin tsoro ko da sun hango ya mutana suna jin tsoro suna bakin cikin harin da suka samu kansu to udkhulu jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun kuma ku shiga aljanna ba ku da jin wani tsoro balle tashi hankali ba bakin ciki haka yanto zalla rafi na zasu aljanna haka Allah ce wa bashiril ladina amanu ku bada albashir ga waɗanda suka yi imani Allah samu daga cikin su me ma'ana imani gaskanta wa a cikin zuciya ka furta a bakinka annadukun bin lisan kalma ce wanda ake so ka furta ta a harshenka la ilaha illallah la babudin bil haq illallah muhammadun rasulullah annabi muhammadu ma'aiki ne na Allah idan ka furta wannan wa tasdiqu bil qalb sai zuciyarka ta gaskanta ku cewa to ba wani abin halitta da za ka yi mishi wani nau'in da yake bauta ne irin yadda ake wa Allah a duniya babu shi ka gaskanta wannan a cikin zuciyarka bayan ka faɗa a harshenka idan ka yi wani kuma mi wal'amul bi jawari sai ka yi aiki da gaɓoɓi karka ce ka da la'ilaha illa muhammadu rasulullah amma kuma baka aiki wannan ba zai baka samun tsira ba sai ka gama uku ka kudure a cikin zuciya ka yarda ka furta a cikin harshenka gabobinka su rika aiki na la ilaha illallah amma kai kayi kalmar shahada ka ce ka yarda amma ayyukanka gaba ɗaya irin na arna ga ka da hasada ga ka da bakin ciki irin na yan wuta ga ka da keta ga ka da son ka yi zalunci duk wanda ka yi ma'amala shi kana so ka zalunce shi ga ka da cin haram kaka da yawan saban Allah duk wani abin da Allah baya so kana so kai su ba kafiran me yasa Allah ya ce baya son kafircin ai saboda sun ki masa da'a ne idan gabobin cikin ka basu ma Allah da'a ba ai kaman kana warware kalmar shahada ta kace shi yasa dole ka siffanta da siffar imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yumnu ahadukum hatta ba ɗayan da zai zamanto a cikinku yana da imani na haƙiƙanin imani na gaskiya wanda zai amfane shi a rayuwarsa ta duniya da cikin kabari da ranar tashin kiyama har sai yana so wa ƴan uwan shi da abin da yake so ma kansa to idan kaga kana so wa ƴan uwanka musulmi irin abin da kake so ma kanka akwai alamar imani tare da kai la yabnu ahadukum hatta ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu ɗaya a cikin ku da zai zamanto imanin shi ya tabbata imanin gaske ne har sai ni sai manzon Allah ya fi soyuwa a cikin ransa sama da ɗiyan shi da uwayen shi da mutanen duniya gabaki ɗaya idan ka ji har ka fi son kanka ko iyalanka ko uwayenka saboda son manzon Allah imanin ka bai cika ba ka rika wa kanka mizani da irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce man kana yu'minu billahi duk wanda ya zama ya imani da Allah idan ya tashi faɗin magana ba zai faɗi abin da gida ba ba balle kul khairan aw yasmi alheri zai faɗi a bakinsa ko kuma in ba haka ba zai shiru to rika auna kanka kana da imani eh to zaka waye gari in dai imani ya tabbata to baka iya faɗin komai abin da kaga dama sai in alheri ne to Allah yanzu mutum zai zauna yana ta zagin mutane wannan alheri yake faɗi yana tayi da mutane ga sa'idan tsiya sha'anin da ba nashi ba sai ya shiga wai na gawar da kaza wai ina ya samu to ina ruwanka bi za a amfane ka duk mutumin da yake yayi imani da Allah za ka ga idan ya tashi faɗin magana alheri zai faɗi in ku ba haka ba zai shiru ta fuskar ma'amala ka auna kanka kana da imani ko ba ka da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falekurum jaron duk wanda imani da Allah da ranar tashin kiyama za ka ga yana girma makwabcinsa ya daga cikin girma makwabci da ba da hankin makwabci rufa masa asiri ya daga cikin ba da hankin makwabtaka ihtimalin aza haƙurin cutar wadda za ka samu daga ɓangarensa ka rika rufe masa ba ka rika tura kana ai gida ba da jiya ko tukunya ba ta hau ba ina duk yara suna kuka wadda dika jeji a gani ka rika sako ruwan gololo ya rika zuwa gidan ka tangashi ko idan ya tashi ficewa zai je gidan shi sai ya taka ya bata masa kaya ko ya bata masa mota ko ya bata masa abin hawansa a daga cikin imani da Allah ka kiyaye wannan kalkiyar da makautin ka rika cutuwa da ke ka girmama shi girmamawa shi ne ƙoƙarin rishin cutar da shi da kuma haƙurin cutarwa shi in yayi ma karkace zai sanni waye ba nan da nan ka je ka turo mishi ba fuka so ba ta wada haƙi ba kuma takar ba ke ai zan kai jandarmeriya a ɗarme shi amma ra mai kauri ko ka je kai a rihi shi ka zo kana ai na yi maganin shi ina can na je na sa a rihi shi kuma makwabcinka ne baka ba da haƙƙin makwabtaka ba baka nuna alamar kana da imani na da alamar imani girmama makwabci girmama bako fadin alkhairi ko kai shiru haka annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda uku akwai ayoyin qur'ani da dama wanda suke siffanta siffofin imani idan ka zo sai ka auna su akan wal mu'minuna wal mu'minat
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ubangiji yace muminai maza da muminai mata sashin su zaka suna kaunar juna shin kana son yan uwanka musulmi ko kai kana gaba da wancan kana gaba da wancan kana gaba da wancan dan kawai ba siyasa ku ba dan kawai akwai bambancin kabila tare da ku dan kawai kuna kasuwanci iri da yafi ka sabon ciniki dan kawai kuna ma'aikata guda ka tsane shi ka ji mutum yana ni na tsanuwa da to ya zaka da shi in ka tsane shi haka ba gaira ba sa ba muminai sashen suna kauna juna ne ka rika san yan uwanka musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda nuna kauna da soyayya duk wanda ya gaisa da shi sai kaga a duniya ba wanda yake so kamar ka za a ga yana gaisa da kai yana murmushi kun bai taba janye hannun shi sai kai ka janye naka alaihi salatu wasallam saboda laduba irin na manzon Allah idan ka gaisa da mutum kafin ka cire hannunka ana ta gafarta maka zunubi ana gafarta mishi to manzo Allah kwaɗayin a gafarta ma zunubi bai cire hannun sai kai ka cire wani sahabi ya ce irin yadda manzo Allah ke nuna mini soyayya sai na ji duk duniya ba sama da ni sai na zo nake tambayar sa wai ni na fi Abubakar amma a gurin ka ko manzo Allah ya ce shi a ya shi shigi ko ya shi shigi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi akai wa yafi so a cikin duniya yace abubakar a cikin maza amma ta yace yasa aisha amma shi dan shi yace wa amma haka bil so ai ga gore ya kwaso da yawa shi ma da ana khairu min umar amma ni nahi umar ko yace a yace sai na tambaye guda kudin da gaba daya kulfa'u rashidin da umar da usman da ali yace daga nan gurin sai na shiru ban kara tambaya ba saboda kanan tambaye wurin da nake ga nahi shi ni ma a ce shi ya hini a wajen manzo Allah sai in ji ciwo amma wannan dan an ce sun hini wannan ai bana bakin ciki da ban san ai wane mutum ko ba gaskiya ba kaga sha ba kai shi lafiya to haka manzo Allah yake da mulmushi da walwala amma kai kullun ka wato san kam darira kullum ka fito fuska ka burjik wai fa idan waka rasa abin da zaka bada sadaka da ka saki fuska ma ga dan uwanka musulmi kaman ka ba ya rubuta maka ladan kai sadaka sakin fuska kawai to duk wannan siffa ce ta imani nuna soyayya wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd sai gaba Allah ya ce me ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar muna magana akan siffar imani sai Allah ya ce ya'muruna bil ma'ruf zaka same su idan suna maganganu tsakanin su umarni suke da alheri ashe duk wanda yazo ce wallahi karka yarda ai rena ka yi ya baka umarni alheri wallahi karki yarda musamman manyan mutane ai kun gane ko Allah ya gyara kun san gyaran Allah ku gyaran makera ne idan ka makeri gyara ya gyara ya yake ya sa a wuta ba in ya yi ja sai ya ɗora akan makera sai ya ce a buga mashi kuma ba haka ba ne to an ce Allah gyara kun ce abu to gyaran Allah gyaran makera to ya ce siffa muminai idan suna maganganu a tsakaninsu ya muruna bil ma'ruf suna umarnin junansu ne da aikin alheri haka muke idan har in ka tashi magana da dan uwanka alheri kake umarni da shi to wannan kana daga cikin mu'mini wa yana hauna ala munkar kuma suna hana junansu duk abin da yake na asha mutumin kirki mai imani bai taba barin mutum ya aikata mummuna aiki ba da ka zo ka ce zan je ikira sai ta karkai haka wannan abin ba daidai bane wannan shine sifar imani da zarar baka haka wato akwai matsala fa imanin naka yana bukatar yana bukatar gyara ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar umarni suke wa junansu da alheri sannan suna hana junansu duk wani abin asha dan Allah idan muka dauki wannan sifar ai zamu zauna lafiya ko kai da ka zo ka ce zaka je ka aikata aikin asha me ko in ce ma zan tsaya ka ko in zuga ka na ce ma karka yi idan ka ce za ka yi aikin alheri sai in karfafa kan kara maka umarni akwai wani mai kudi yake so ya saya abokin shi gida a nan kasar aka yi sai ya zo ce akwai wani abokin na tun muna yara tare muke ina so mushi alheri ya tabbaya abokin shi ku shi ne zaiwa ba da ɗaya ba aka yi ba kake tsamanin tatsin ya ce an yi shi ba ko ga maka suna alajin ba ba za a faɗi ba balle kai tunani kowa ya ci gaba kan nashi ya ce a wannan alhaji mai kyau ne ya ce to da Allah kun san masu harkar gidaje nan ku taya mu neman gidaje da an zo an ci ga wani gida ma kekin gida sai ce wani zo mu je mu ga gidan nan kwayi da a gwada mashi wani gida ma ya zo ce kai kai kai alhaji wannan ya mishi yawa wannan gida ai yayi yawa duk gidan da aka samu kyan tsaitsan gida mai tsada kawai sai ta wani gidan yayi yawa alhaji ya ce to kai gaje ka samu irin gidan da kake ga dace a samu shi abokina ne sosai tun muna yara muke tare kawai sai da can kauyen gari dai wani tsohon gida haka da wani ɗan laka-laka haka matsatsan gida ya ce alhaji wannan gidan shi kaɗai ya dace da shi ka saya mashi yanzu kana ga wannan shi ya dace abokina ne fa ya ce alhaji wannan kawai ya ishe shi wannan mutum ya samu wannan ai shi ka za a sirri ne abu naka ce to a ji a yi a ciniki aka ji aka yi ciniki ciniki ya kare bayan ciniki mai ake yi sattuka ne banzu ko sai ce to kawo takardar abin da kartikinka shi tsamani yake taimon ne a kusan taimon ko ana tambayar kartu don a ba da shaida ko kawai aka ji aka bugo sattuka ne banzu kawai da sunan shi to wannan gidan naka ne don Allah wani yana umarni da alkhairi a kaga mugu ne ko wadda ɗan bakin ciki ne wallahi amma akan waye kare to haka ne wallahi ramin ke ta gida shi daidai kai inda mugunta ce akan ka take karewa haka wani ya kira wani abokin shi ce wani abokina ne wallahi yana da bukata nake so a yi mishi kyauta yanzu a je a saya mishi bahun masara guda biyar bahun shinkafa bahun kaza kaza ya ce kai alhaji talaka ai ba mishi haka nan samu bahun shi ɗaya ɗaya kawai da ya jika shi goma ka bashi kawai ya sai ce to shi kenan aka ji aka bahu guda guda ko da jika ga wacce to ai daman kai ne yaman ka shimka alheri za ka girma wallahi za ka girma tun nan duniya inda kana shimka alheri idan ka tashi umarni ida alheri duk inda ɓanna take wallahi ka hana to sunfar imani ya amuru da bilmaruf suna umarni da alkhairi wai na hauna adal munka suna hani da dukkan abin da yake aikin asha wannan shine sunfar masu imani sai menene gaba wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata masu imani suna tsaye da sallah ashe duk wanda kaga baya sallah bai da imani suna tsaye da sallah tsaye da sallah ba magana sallah kawai ba ba tsaye da sallah shine ka san yadda ake yin sallah a shari'ance ka sanya ake alwala kuma don wani idan ka zo ka kalle shi mana alwala sai ga akwai matsala balle sallar idan ya gama sallah shi kadai zai idan ka ce rubuta ladanta ko shi kadai bai san me zai rubuta ko shi bai san me zai rubuta ba saboda ya san bai yi mai kyau ba bai tsaida ta ba ya yi sallar shi kawai yadda ya ga dama to siffar imani wa yaqimu na sala suna tsaye da sallah sannan idan Allah ya ba su arziki ka san da yawan mu akwai wanda suna da kuɗi ba sa huta zakka gari suke to ai su ba ba ba noma suka yi ba ai shi ba alhaji bane amma cikin kwantake shi akwai miliyan kaza bankuna wajen nawa ko ina ya bude kwanta yana da kuɗi amma ba yana ganin shi ba dole bane sai ya huta zakka haka za ka samu daga cikin mata suna da zinariya wanda ta kai nisabi ba sa huta zakka wannan ba akwai matsala imaninsu mumine na gaskiya suna fitar da zakka kaga Allah ya ce suna tsaye da sallah sannan suna ba da zakka sai Allah ya ce mi wa yuti'una Allah wa rasulahu hallau dadi da kari sai Allah ya ce wa yuti'una Allah suna wa Allah da'a ashe duk mutumin daga Allah ya ce ayi yaki Allah ya ce bari yaki bari bai daga cikin sufal masu imani da gaskiya imanin shi gurgu ne jabin imani ne duk mai imani yana so ya ma Allah da'a sau da kafa da'a ga Allah kuma cikin rayuwarka ne gaba daya ka san saudiya yau mun dauki addini a masallaci da ranar idi da lokutan sallah mu zo masallaci mai sallah amma a cikin mu'amalar mu sai ga ba mu damu da cewa mene da da'a ga Allah ba sai yan kadan a cikin mu idan aure ya tashi a gidan shi ba ruwan shi da mai Allah ya ci kaka ake yi kawai shi a ji a tambayi mata da ka dace a ji a tambayi mata an samu matsala ko an samu matsala ba saboda galibin su akwai masu imani amma mafiya su kuma a gidan wance kaza aka yi kal ayi kaza mai kumya shine kawai cikin tunanin su kal mai kaza a ce kaza su a ce dai ba wai Allah ya rada abu ba shine da musu kal a ce shi ku so ake wani malami ya ce baka gane mutum yana da imani yana da sunna sai sabga ɗaya daga cikin uku ta faru a gidan shi idan ya tashi neman aure da neman auren da tabbatar da auren shi zai aura ko diye shi yake ga an tabbaka addini yan kaɗan ne wallahi wannan galibi kawai me ake a cikin gari me ake a unguwa a kabila ba in za a yi me ake kawai shine dan bangaren addini bai da tashewa idan ka zo aihuwa baka gane mutum yana da imani yana da addini yana da sunna sai an aihu a gidan shi kaga ya aka gudanar da sha'anin aihuwa abinda ake a gari abinda iyaye da kakannin suka gada ko abinda musulunci ce dan Allah ya tambaye mu mafi yawan sunan mu yanda Allah ya ce a yake yi ko yanda ake yi da kakannu ai da kakannu cikin kashi goma da kyarka samu abu na Allah biyu a ciki ran kwana uku akwai kowace ta daho tuwo ta kawo irin tuwon da ba ta dawo hamar da ta shi za ta dawo ta kawo wai ran kwana uku yana wani hadisi ya ce a yana aya a wani littafin fikin aka samu shi kowa ya san ba aya ba hadisi ba littafin ba addini ba ne da abinda ba addini ba kuta mine ne sannan ranar kwana shida a zo a yi tuya kun san tuya ko aure yake mutuwa saboda tuya ta Allah ina tuya ko muka san ba mai illata idan ana tuya a gida toron nan kowace da take da alaka da gidan he ta zo gidan ta wuni wani ya ce wallahi ta tattaro ɗiyanta kaga gara ma ran kwana uku kila in ta yi tuwon ko yara sa samu su ci toron tuya ba ta matuwan a gidanta sai a zo a wuni ana tuya kuma idan aka yi wannan tuyar ba wannan ta ɗauki ta ɗan kulliya shi wannan tuyar matsalarta a gidan ba ta zama abinci ba a gidan waɗanda suka zo kuma ba ta zama abinci ba ko mu gane ba aikin banza ne wallahi aiki kawai shedan ne kuma wannan tuyar in kice ba a yi ba la ilaha illallah wallahi sai auren kai mata saboda tuyar wallahi mata ku ji tsoron Allah ku bar wannan tuyar aure ya mutu saboda tuya Allah a nan garin eh mutum ya ce ba za a yi tuya ba cika tattara kuɗi da su uwayen diyal da diyal aka zo aka yi tuya kuma da aka gama suna suka tattara diyal suka kai gida wasu saboda bai yarda an yi tuya bai ba da kuɗin tuya ba ka gani diya biya ka yawa bai ce to shi tara gobe ya ji duka maza kuma in san zamu rago hudu zai aika ko zai yanka da ke ne samu kuɗin biyin ma kuma aka ce sai an yi tuya wani ne bai raba auren ya mutu saboda wani sai kwashe ɗaya suka tsaye shi kwace shi ya huta ma ya ce ya saka kage wani addini ne haka muke faɗa biyar kenan haka idan ka zo wajen auren haka haka in mutuwa aka yi mutuwa in aka yi la haula wala quwwata illa billah kafin a je abin ne mutum sai an raba kuɗi kuɗi malam wai mutum ya mutu kan aje abin da shi gawar shi na aje dan Allah wannan suna da imani idan aka mutu fa in aka zo su ake gaba ɗayan ku koma zuwa ga Allah ku rika tausayawa wanda ya riga ku kuna tausayin kanku ku yi ta ambatan Allah kuna neman gafara Allah kuna neman mai gafara Allah ana raban kuɗi a mutuwa kafin abin ne mutum sai an raba kuɗi akwai wani ƙauyen bai kamata a faɗi gurin ba ne su idan an mutum ya mutu kafin abin da shi kuɗin da ake raba sai aka waye gari wani magidanci ya mutu babu kuɗin a dangin shi ba kuɗin wani ya beke sai ga a cikin helin gidan akwai zana sababi da ya saya shi mamacin zanawa an san zana ko ina abin da ake saka da shimci sai aka ce a ji a ɗauki wannan zananakin a saida a zo a biya kuɗin wannan da ake bada kafin abin nishi kuma wallahi aka je za a ɗauki zanen a saida akwai waɗansu mutane baƙi ne ba 'yan garin ba ne aiki ya kai su garin koya lakwal da mushallin su suka tsaye suka ce ba za a saida ba wadda ba ta tsunya ba ce abin da ya waƙiya ne inda gaya maganin ka sani yau haka muke musiba mun tusa ta a cikin rayuwa ta yau da kullum addini ba ruwan shi da mu mu ba ruwanmu da shi ta fuskar rayuwar mu shi yasa nace mu mai da addini sai sallah kawai gaba ɗaya rayuwa tana buƙatar ka tuntubi Allah da manzansa wala yahillu an yaf'ala fi la hata ya'lamu hukmullahi fi bai halitta musulmi a ce yana aikata wani abu a rayuwar shi ko mine ne sai ya san mai hukuncin Allah to da Allah mai hukuncin Allah akan kwana uku da matan ku suke zuwa su taru suna abin nan mai hukuncin Allah akan tuya da ake mai hukuncin Allah akan rabon kuɗi duk malamin da ka tambaya ko murishin tsoron Allah shi ba zai ce maka rabon kuɗi Allah ya ce a yi ba kafin abin ne mutum mutum gawa a je a je ana raba kuɗi gawa a je ba a je an binne ta ba maza Allah ce a gaggauta binne mutum idan ya rasu a zo ana raban kuɗi bayan an je an raba kuɗin kuma a je an binne shi kuma a zo ana hailala ake ja hailala ake ja kuma so ake hallo alka jefa kuɗi hailala ake ja hagin eh wafi dawo za a bishi kusan fi dawo wafin so shi zai kenan an murna mai zato yana cikin matsala ko tunda an ci za a fanso shi haka ba ake ba haka yawa ɗabiyar wai kuma wanda kai addini ne in ka ce ba a yi ba wannan kaka matsala duk wanda babansa ya rasu ya ce ba za a yi wannan ba shi ke da ya ka tashi hankali kuma wallahi ba wanda zai iya ka maka ko da babban hadisi ko wani zancen karya ma a littafi a rubuce na addini a ce an yi an ce a raba kuɗi kafin abin ne mutum ko a je abin da shi a dawa ana raba kuɗi babu wani abin da ke kan ku ba mutum ya rasu illa ku mishi wanka ku mai sallah ku je ku binne shi ku roƙa mai Allah gafara Allah ba shi yakun kuma amsa tambayoyi wannan ne kawai idan kun dawo kowa ya je gidan shi ya ƙara ce hone ka ƙaro ce hone akan da da ka ce yau tuwon ayi da yawa mi ya faru sai ku ce isna uli ali fulana ta'ama gidan wani yau an yi rasuwa ku musu abinci dan yau wani abu ya same su wanda zai shagaltar da su haka manzon Allah yi gidan Jabir Arasu Jabir dan Abdullahi Jafar ne ba Jafar ba. Annabi ya ce isna'u li ali Jafar ta'ama ku yau ku dafa abinci ya gaya matansa ku dafa wa iyalan gidan Jafar abinci yau wani abin da zai shagaltar da su ya zo. a daho abinci daga gidan kowa a ka gidan da aka yi rusuwa da shine suna ta baki sallallahu alaihi wasallam amma sai ga azo an girka rufa an kama manyan kujeru an ka kayan shayi an dora an kama manyan tukwane an nemo abin yanka wai mutuwa fa kai wallahi a cikin ƙauyuka na akwai da in mutum ya rasu a yanka sa sa fa sa mutum ya rasu a yanka sa ko na magada ko duk ya da sai an yanka sa kuma wannan ana gani an kyale wai shi ma addini ne shi ma addini ne a gani a zo a dafa abinci kaga ana fito da manyan manyan tire mara shinkafa ta sha nama a sama wai mutuwa ce aka yi a irin wannan ne aka yi wani ya zo shi zai wuce ya gara ta kuturta sai ya taka birki ya wanke hannu kawai ya zauna da aka ajiye tire kawai ya karkata ya dauki abinci sosai ya kare ya sha ruwa ce to alhamdulillahi Allah irin wannan Allah ya kara eh mana yayi gaba ya kara gaba to mana Allah ya maimaita ya ci to shi aka yake wani aure ne aka yi ko ko ya mana to me ban mashi ka tarda ana tayi da mutane a gurin kuma wannan wai addini ne in ka kama kace wannan ba kyau ku rabu da shi sai a yi ta zazzaki ku rabu da shi ɗan izala ku rabu da shi ɗan sabon addini bai yahudi ne ka ce kira yi wannan yau haka ne muke wannan shi ne imani to siffar masu imani wa yati'un Allah suna ba Allah da'a cikin dukkan al'amuransu wannan da'a ne ga Allah wa yati'un Allah wa rasuluhu suna ba Allah da'a da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah da ya tattara waɗanda suke da wannan sufa sai ta mi?
Ula'ika sayarhamuhumullah.
Ubangiji ta'ala ya ce to irin masu kiyaye waɗannan ababen da aka zana da sannu Allah zai ji kansu zai rahamce su zai sa su aljanna. Allah samu daga ciki. Me yasa Allah zai sa su aljanna?
Inna Allah azizun hakim.
Domin Allah madaukakin sarki shi mabuwayi ne, Allah buwaye ne, kuma Allah yana da hikima cikin sha'aninsa. Shi yasa ya ce kar ayi kaza ayi kaza. Akwai hikima a ciki. wallahi akwai hikima cikin lamarin Allah duk abin da Allah bai ci ayi ba ana yin da sai ga akwai matsala su ai mutane da karfi ne suke barin al'ada lokacin suke koma sunna ka san a da idan aka maka aihuwa ranar sunan wannan ya dan sa ya karkace a juhu ya mega wancan to yanzu ba haka bane idan ka zo ka tara mutanen kowa jira yake ga mutu sanwa da lemu wani in yaso ɗaya so biya kace ga ya ce kai ni ma irin da ake zara ne a masallaci muke yi da wace maka ana suna masallaci ka gani da ƙari da wasu ke koma to ai su marowata ne ai su marowata saboda ka ba Allah wai ka zama roshi akwai wani mutum sai aure da yayin shi mata guda biyu to shi gudan ahlus sunna ne duk idan ya zo gai da uba zai mai sallama ya bashi hannu sa gaisa amma sai dan karkace a jihu shi ko ta dan al'ada ne in ya zo sai ya duka kasa in ya tsugunna ma sai ya sa kai kasa amma shiru to shi wancan mai gada daga tsaye ake ta zage shi ana cewa ka wanda akwai rashin kuma wata rana shi abin ya cika shi a gidan ta kai ai wannan da yake tsaye wannan da kuke gani shine mutumin kirki shine mai ladabi wannan mai da kusan da kusan banza da kusan shegantaka ya baya motsi kawai mutane gani suke kai abin da aka gada iyaye da kakannin shine shari'a kai alheri shine shari'a haka wani makocinsa ya samu aihuwa shi kuma makocin nasa ahlus sunna ne ana yana jin ayi aihuwa kawai ya samu wani dan jimki jimki ya jinka mai akun gane ko ya je ta hidima dama an ce sange bai da kudin an ce yar katifa bai da kudin ka san yaran yanzu da aka yi su la haula wala quwwata illa billah su ba cin kudi cin kudi wallahi wasu ba san gare su akwai wani abu annan wanda ake tsalama musu ma kullum ya saya a wata sai ga yaro ya bata kush so nawa wani ce ba ardi kullum kwansu masu to wajen aihuwar ma haka ne a ce sai an sayo sange sai an sayo matala sai an sayo waye ashe wannan makotin ala suna shi ya zo da ya dauka masa wani ake sayar to ranar suna kamar gobe suna halar sai sayo katon rago ya bashi ya sayo shinkafa ya bashi na ce wani ana fatiya suna ya wuto ce salamu alaikum sai ya wuce mutane suke da zagi kun gansu ko kun gansu kusa san annabi ya wutawa ne eh sai ai fatiya kai ga makwabcin shi ashe shi mai gidan ta kashe shi ya tafi gurin aikin sai ta yi gurin kasuwanci shi san da ranar halau aka hudo malam mun shuyi ake tamina ne wannan tsanka-tsanka da ake yi me sunan shi ma a sai duk kusan shi ko ga shinkafa mana an dafa ga ta sa dan dage-dage da wani dan nama a kai ga lemu shi ku duk kudinsa ne an sha wani shinkafa sai ustaz ya zo halau ya yi mun sallama daga hannun kawai wuce gida ya zo halau suka kama zagin shi ai kun gansu nan ba sa san annabi kadiba ko gurin ya ce ka ku tsaya ku ne buka san annabi ya ce duk cikin ku ba wanda ya bani kodala ba haka suke zuwa zo a tare maka kawai a sama ido so a ce ka hudo kunu ka hudo biyan nama da buredi in ajima a hudo dambu in ajima a hudo me ko ce burushat ko mine ne ka gani azabin fokar azab to shi duk shi ya bada wannan kudin su kuma komai su bada ba amma suna yace wallahi duk abin da kowace tun daga sai wannan da kuke raina kuke zage shine ya bada wannan shine sunna ba al'ada ba ba wai abin da ake iyaye da kakannu in kai shine alheri ba a kai abin da Allah da manzansa ya ce shine wa yati'una Allah wa rasulahu Allah ya ce ka taimaki makaucinka Allah ya ce ka taimaki dan uwanka Allah ya ce ka kiza i wannan kawai sauran ka bar su da yin kayan su karka ce bari in yi kaza dan a zauna lahiya wallahi in dai mutane ba za ka zauna lahiya da su ba kai dai ka ba Allah da manzansa kawai shi yasa sun faɗi imani wa yadiuna Allah wa ulaika sayarhamullah Allah ya ce da sanin zai jika su dan me inna Allah azizun hakim Allah mubawai da kuma akwai hikima cikin sha'anin Allah akwai hikima kai abin da Allah ya ce kamar abin da mutane suke yi sai Allah ya ce mi وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم kaga Allah sai ta tare cewa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati ko ko mu'minu wal mu'minat alƙawlin da Allah yawa mu'minai maza da mata kaman da yace wa bashirul ladina amanu ana alƙawlin da Allah yawa masu imani kaji sun bar imani dai a baya shine Allah ce jannatin aljannati akwai koramu suna ta yawo a cikin ta na zuma da na madara da na giya da na mi da na ruwa kuma masakin da tsayibatan da waɗansu irin gidaddaji na alfurma masu tsankaran daɗi ya kake jin gidan da Allah da kanshi ya ce gidan akwai daɗi wallahi akwai daɗi waɗansu gidaddaji ne masu tsankaran daɗin zama kasan gidan duniya ko ka zauna a cikin wahala ne wallahi kawai kana can kana morewa mala'ika zai leko kawai ya shaƙe ka yadda a fito da gawar eh mara ko kana cikin gidan naka kana jin daɗi ga AC ga komai zaka rika ku jawukawa da ya kai da likita akai ka likita da ko AC ba mu eh wana likita yazo ya tulla maka hannu ka shiga cikin bala'i amma su waɗancan masakin tayyibatin waɗansu irin gidajen je ne daɗaɗa masu kyawun gaske fi jannatin a cikin aljanna ta musamman da Allah ya tarada sai ya ce wa ridwanu minallah ko da kuma wata yarda daga Allah la ilaha illallah wata ran Allah zai yi koyi ga ƴan aljanna ce ko kuna so in ba ku wani abin da ya fi aljanna su ce haba ya rabu ka tsayar da mu daga azaba ka yi mana kaza ka yi mana kaza gashi ka shigar da mu aljanna akwai wani abin da yake mafi daɗi sama da haka Allah ya ce akwai sai mene ne ce shi ne na yarda da ku daga yau bana huji da ku har abada shi ne warduwa ne min Allah wannan shi ne rabo mai girma Allah ka samu dace da wannan rabo to Allah ya ce wa bashir ladina amanu wa amilus salih ko ba da albashir ga masu imani suna ayyuka na gari suna da aljanna da tana da koramu suna gudu kalkacin ta Allah ya ce kullama rizqu mina min samarat rizqa duk wani 'ya'yan itace yayin da aka ciyar da su wani arziki na 'ya'yan itace qalu hadha allazi rizquna min qabl sai su ce wannan shine irin abin da aka ciyar da mu baya daya daga cikin magabata yace yan aljanna za su more su ji dadi su wataya su ci irin wani nau'in abinci kala daban-daban ana jimawa sai su gaba da danumin kaladun sun miƙo musu wani irin abinci kuma kamar irin ɗazu ta ta wani ana zama mun ci sai su musu a ai kamar ce kuke gani iri ɗaya ai ɗanɗanan ba ɗaya ba ne a duniya babu irin abincin aljanna sai dai kawai kutan kwaci wallahi babu allah babu ha bala abincin da za ka ci shi cikin gyaru ne wani abincin mu za ka sha wahala wajen mai sai ka zo wajen ci ga ƙwaro ko ka ga mutum saka ciki uwu ya yi kara kuma mai daɗin ne ai ba mai yi wani aljanna wallahi ba ku kawai kucankwaci ne dai kawai a ce akwai tufa aljanna sai ka ga tufa ta nan don ka gane tufa akwai banan ko an ce tana kama da abincin aljanna ita ce wanda da mai haƙoli da mara haƙoli kowa zai shata ba ta shi hankali banan ta daga cikin irin nau'in abincin aljanna ka gani ko ba haƙoli za a ji wahalar shan banan babu wahala to shi ne za su ce ai ubangiji subhanahu wa ta'ala yayin da ya azata su da 'ya'yan itace idan sun ci sai a kawo wani yanzu a irin wancan ne sai a ce a ku taba shi sai hazan da zai rizuka namun ga ai wannan shi ne da aka kawo mana sai a ce ba shi ba ne ba kamar ce ɗaya a idan da launa amma in kun taba ɗanɗanan ba iri ɗaya ba ne ka Allah samu ce iya tashi aljanna wallahi in ka bari aka baka labari to ka samu matsala baka samu cin wannan itacen aljanna ba labari kawai ka ji wallahi ka shiga uku wa utubihi mutashabiha sai Allah ya kama na iyan itace wanda na ɗazu da muka ci da na yanzu ba ɗaya ba ne wajen ɗanɗano amma suna kama da juna a wajen launinsu in ka kalla wasu malamai suka ce a ce ai irin wannan su ne 'ya'yan itacen da Allah ya azata mu da su a duniya kuma gashi Allah ya kama da su iri-iri a nan walawun fi azuwa da mutahara kuma Allah ya ce su 'yan aljanna suna da mata na musamman tsarkakaku wanda ba sa haila ba sa jinin biki ba sa dukkan datti da ƙazanta haka su ma matan ai an tanada musu maza na musamman ko ba irin na duniya ba wani namijin ya je ya yi aikin abin nana ya zo yana wari dole matar ta haƙura wani kafal in kalle ta malam kaman mine ne kullum yana ya mata dara ba yadda za ta yi ta yi magana kuma a cikin ta yi gidansu wani idan ka kalle shi ya gani to su ma mazan da can tsarkakakku ne haka su ba mata an tanada musu maza tsarkakakku yan gayu haka su matan an tanada musu su mazan aka tanada musu mata tsarkakakku amma wallahi waɗansu suna jin wahala a gun mazajen waɗansu suna jin wahala kuma a gun matan ana sha muku labarin wani mutum na sauran radiyo sai ya ji ana wa'azi yana eh kwanakwa labarin aljanna yanzu ba kuna jin daɗi ba a ƙarshe malami sai ya ce ai aljanna matar ka uwar gidan tare za a gama ku sai ya kashe da ya ce in dai da wannan za a zauna aljanna na daɗi yake kawai sai ya wasu jin wasu ya wuya yake sha ta gasa masa aya a hannu Allah ya ce kuma abin da ya fi daɗi su ‘yan aljanna in an ba su wannan ni'imomin kun fi ha khalidun a cikin aljanna za su dawoma wanda shi ya fi komi daɗi ma saboda nan duniya duk yadda kai bila gida babu irin haka unguwa ga matan kasa ga kicin a cike ga mangaza ga kudigo wata rana kawai shi kenan suka ji ana karanta maka muhammada yau kasa kai yamana kabar duniyar ya dai magana to shi kuma na aljanna Allah ce wa fiya khalidun a cikin zasu dawo mu Allah samu daga cikin su abinda muka yi dai Allah ka ba mu lada kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah